أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na Riyadu Salihin za mu tashi akan babi na ɗari biyu da hamsin da hudu wato babu bayani ma ya juzu min alkazib babi da zai magana wato akan abin da ya halatta ya halatta a yi na ƙarya kun ga bayan mun karanta babun haramcin ƙarya da hadisai masu zafi akan mutum da yake ƙarya da Allah ya hana ƙarya to duk da haka akwai inda ya halatta a yi ƙarya to shi wannan karatun yana da kyau a nutsu a fahimce shi sosai don kada mutum ya je kuma bai gane shi bai ringa ta haramu na kai ya ɗauka tun da an yadda ya yi ƙarya to kaga tantance ƙaryar da in yayi ba yayi haram ba to shine ya kamata mutum ya gane wannan wannan wasu peji ne guda guda biyu don abin da ke cikin ɗaya shine yake cikin nan a sharhin abin da imamun nawawi allah maɗaukakin sarki ya yi masa rahama ya faɗa akwai sharhin wannan littafi na dr mahamudu masari to shi ne ya kawo wasu bayanai amma sharhi ne na sharhin maganar imamun nawawi wanda yake na ga ya kamata mu karanta shi amma sai mun karanta inda ya gare a cikin littafi bismillahir rahmanir rahim ilam annal kadhiba wa in kana asluhu muharraman fa yajuzu fi ba'd al ahwali بشروط قد أودهتها في كتاب الأذكار ومكتسر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يهرم الكذب فيه وإن لم يكن وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا وإن كان واجبا كان الكذب واجبا فإذا اكتفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديئة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها والأهوأ في هذا كله أن يواري ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك تورية وأدرك عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس آه فيبني خيرا آه أو يقول أو يقول خيرا متفق عليه زاد مسلم في رواية قالت أم كلثوم ولم أسمعه يركز في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ملكي إعلم كيني سورالان كراتو كسني duk da cewa asalin ƙarya harabun ne to akwai inda aka yadda a yi ƙarya wato mala imamu nawa ya ce na yi bayani dalla-dalla a cikin littafin azkar akwai littafin azkar wanda suka san shi sun san shi wanda ba san shi ba al'azkar na imamu nawawi ne shi wanda ya yi rubuta wannan littafi ya ce a ciki ya yi bayani dalla-dalla na inda ya halanta musulmi ya yi ƙarya kuma ba za a ba shi zunubi ba ya ce amma ga takaitaccen magana akan abin da ya shafi ƙarya ya ce ita magana da ake yi tsakanin mutane zo zauna ba ni karbi wato tana da manufa akwai abin da ake so a cimma da haka duk abin da za a cimma shi na alheri abin da yake da kyau sai ya zama ba za a iya cimma shi ba sai da ƙarya to wato sai ya zama kai za a iya cimma shi ba a yi ƙarya ba ku ya guri ya ce to yin ƙarya a wajen haramun ne wannan bayani an gane shi duk abin da ya zan za a iya kaiwa gaci a kansa ba sai an yi ƙarya ba to za ka yi ƙarya an aikata haram magana ta fito hausa ta wuce ne ko kowa ya gane na'am sai ce idan kuma wannan abin da ake so a cimma ba zai yiwu ba a cimma shi sai da ƙarya to ya halatta a yi ƙarya ya halatta a yi ƙarya sai ce idan kuma cimma wannan abin abu ne na halal to yin ƙarya a kansa halal ne idan kuma ma cimma wannan abu na wajibi ne to yin ƙarya a kansa wajibi ne wataƙila shi yasa na ɗauko wannan bayanin da zai ƙara a gaba za a gane sosai me yake faɗi ya ce sai ya ba da misali ya ce misali musulmi ne ya zo wani azzalimi ya biyo shi zai kashe sai ya zo ya ɓuya a wajenka ko ya ɓuya a gidanka ko ya ɓoye a cikin kayanka misali ga wani kuma ya biyo shi da wuka da takobi yana son zai kashe shi ko yana son zai kwace masa dukiya na ya biyo shi ya samu ya zo ya ɓuya a gonarka ko a gidanka ko a wani waje da kai kasan inda yake kuma kasan cewa wanda ya biyo shi nan a zalimi ne to shi ne sai bala ya ce ya zo ya ɓuya ko ya ɓoye dukiyarsa sai kuma aka tambaye mutum misali aka tambaye shi to ya zama wajibi ya yi karya magana ta ɗan fito? na? ce bai gan ba na? an gane mai ake fana wajabcin kaga kisan kai kowa ya san matsayinsa eh ka ce a gashi ne ya buya bayan kyauran falo na sai je ya kashe shi har da kai aka yi kisan shi ne maganar magana da haka yake ya zama wajibi wajabal kadhibu bi ikhfa'ihi ya zama dole ai ƙarya ma wajibi ne ba ai ƙaryan dan a boye wannan wanda azzalimin zai kashe ko wanda azzalimin zai kwace masa dukiya karatu ya saba fitowa ko na'am ina ta wannan ne dan kar mutum ya je ta shirga ƙarya ya ce ya je an yi karatu da cewa ana yin ƙarya ba ya halatta eh yawa sai ce hakanan idan da za a ba mutum ajiyar amanar mutane ajiya sai wani azzalimi ya zo yana son ya karɓi wannan ajiya ko kuɗi aka baka ajiya na wasu mutane sai wani azzalimi ya zo ya ce ya zama wajibi kai karya ka ce babu a'a ba kai bane ka ke nan abin labarin da ake bayarwa na na shehu kaga yana bai daidai ba aiko wasu labarin na shehu ko don gaskiya aka yi ko na yawwa to a ce gaga wani ya san labari wai yan fashi ne suka zaman nasu kasuwa sukan bude taya ma siya taya a sa kuɗi a ɓoye a ciki su ajiye ta kamar siya taya to shine yan fashi suka tare su aka yi tattaji aka yi tattaji shi kenan dai aka yi ba abin da za a yi ba shi ne wani ya gane shi ya ce masa na shehu don gaskiya aka yi ku ina kuɗi wai ce suna cikin biya ta to kaga na shehu na ce bai yi gaskiya ba ba gaskiya bai yi daidai ba shi ne abin da eh anan ya ba dan gaskiya ba gaskiya ƙarya ya kamata yi na eh dan ƙarya ya kamata yi yadda aka gama bar mutane su tafi babu babu na na o na kana wata to sai ce to abin da ya fi ma ya fi zama wato mafi inganci shine mutum ya yi tauriya in zai iya ai an san tauriya ko bari na muku da hikimar da watakila zai zama za a gane wane ba ni kaza ce kai babu babu naira a jikina na an gani babu naira a jikina kai babu kwabo a jikina kuma gaskiya babu kwabo ta iya yawa na da dubu hamsin ai kun gane tauriya na ta iya yawa da aljihuna da kuɗi amma kuma nan je gaskiya ba kwabo a ciki na amma kaga shi ne zai fahimta shi wanda nake ga zai fahimci kaman ban da kuɗi na shi ne ake maganar tauriya ga magana da na faɗa haka take amma shi abin da zai fahimta na wata magana ce daban ni kuma abin da nake nufi wata magana daban shi ne tauriya shi ne mala ya ce idan mutum zai iya yin tauriya to shi ne ahawar shi ne ya fi da ya faɗi magana haka gatsau shi ne ce ma'anar tauriya shi ne mutum ya faɗi wata ibara wato daidai ce amma kuma ba ba ba ba ƙarya yake ba ga ga in an duba ibarar misali wannan da yace babu naira a jikina ai an duba kuɗin shi ko da ba watakila dala ne da shi na aka gane amma yana da kuɗi amma shi wanda yake wa magana zai faɗa kaman Allah sarki da shi kenan wato bai da kuɗi to kaga maganar da ya faɗa haka shi amma kuma ya kautar da shi ne daga kan inda ya yi dosa ya ce ko da zai zamo zahirin karya ne dai a lafazi to ya ce wajen abin da mutum wanda ake wa magana zai fahimta ya ce kai in ya zan mutum ya bar ma tauriya ya faɗi maganar gatsau ya ce ba haramun bane in ji akwai yanayin irin wannan ka kudi ta babu kudi a gidan nan alhali akwai na an ba shi ajiya kaga ai maganin gazau ƙarya ce to wannan ba haramun ba ce sai ce malamai sun yi kafa dalili na halarci yin ƙarya da wannan hadisi na ummu kulsum ya da Allah su kara tabbata a gare ta cewa take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba makareci ba ne mutumin da yake wato faɗan magana don ya gyara tsakanin mutane guda biyu an gane aboki da aboki ka zo ka same su sun yi fada kowa hankali shi ya tashi an ja wannan an ja wannan kowa ya tafi gida sai ka kai amma bai kamata wannan shaɗan ya yi aiki na wataƙila ma kai bai ganka a wajen da suka yi faɗan ba ko labari ka ji to shine sai ka tashi da sassafe sai ka biya gidan ɗaya abokin ta cewa ne me yasa abin da ya faru ka ce wancan abokin ka shi ya mun waya da daddare da ya ce abin da ya faru tsakanin ku bai ji daɗin sa ba da Allah shi dan ne kai haƙuri sai ka sake zagayawa na ka je gidan ɗayan ka sake cewa shi ya ba waya cewa ka zo ka ba shi haƙuri cewa abin da ya faru tsakanin ku nan bai ji ba bai ji daɗi ba da Allah a yafi juna a yi haƙuri gobe idan aka fito kasuwa kun ga fuskar da kowa zai kalli dan uwan shi ko daban ba irin ta jiya ba kowa zai ga dan uwan shi ya bashi haƙuri alhalin duk kai ka kitsa ba wanda ya aike ka ai magana ta fito to ba wanda ya sa to yin wannan ba ƙarya bane yin haka ba ƙarya kai ba har lada za a baka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba makareci bane mutumin da yake kokarin gane tsakanin mutane na mutane guda biyu da tsakanin su ya baci yace da haka sai ya faɗi alheri a nan ya ya ya yi ayyata da alheri ko kuma ya faɗi alheri ya duk abin da zai faɗa manufarsa a samu daidaito tsakanin waɗannan mutane guda biyu don kada zumunci ya lalace imam muslim a ruwayarsa ya ƙara ummu kulsum take cewa ban taɓa ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sauki yana yin sauki a cikin wani abu na mutane da suke fara ne cewa mutum zai iya faɗan ƙarya ba ta ce sai a cikin abubuwa guda uku waɗannan abubuwa guda uku idan mutum ya yi ƙarya ma ba ƙarya ya yi ba abu na farko shine wajen yaƙi wajen yaƙi da kusan yadda ake yaƙi har za a turo 'yan leƙen asiri za a turo yan leƙen asiri su zo don su ga yawan mutane don su ga har ma za a turo wani ya bigi cikinka cewa don intanet na farko suwaye suke tahowa mutum nawa ne za ku taho garin nan misali tun kafin a soma yaƙi don abokan gaba su ji to idan misali ku ɗari biyar ne sai ka ce masa ai mu dubu ashirin da biyar an haka da hausa to sai ya firgita akwai ya koka irin wannan wannan da ya ji kawai sai su ce kai guda na ba za su tabo mu bane na eh ka faɗi yawan wato da ba shi ba ai ka karya ne ko a zahiri kama wajen yaƙi halal ne na biyu shine wanda muka karanta al-islahu bainan nas ya da tsakanin mutane da tsakanin su ya baci na uku shine hira zance wannan miji zai wa matarsa kaje kai ta shirga hajiya la eh sa'annan wa hadisal mar'atu zawji hajiya ma ta yi ta shirga ka ya halatta ya ce to kama an ka gane ba du'a za ku gane gane wato yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mutane akwai wasu mata su in ba da ƙarya ma ba za ku taɓa zama lafiya ba ce a je a ƙarya ba fa ina bayani da kan wasu na amma haka yake wanda suka sani ina faɗa za su gane kawai su halittar su ne in ba da ƙarya ba za ku taɓa zama lafiya to wanda ya yi karatu shi kenan sai ya sai tasu kawai a yi ta tafiya to ba ka da kuɗi misali matarka ta ce sam ta ba ka deadline ƙarshen wata kawai sai ka kawo miliyan biyar misalin da ke sai an yi kaza sai an yi kaza yan uwarta sun kowa mai tama ka zo wasu mata haka ba su da hankali ko koya wani kauye a abuja allah ya buɗa wa mijin ƙawarta na ya dawo cikin gari ita ma kawai sai ta buɗe wuta ba ta san ba wai yin ka ba ne kai ma inda za ka samu za ka koma na misali ita ba wannan kawai har ma za ka ji wasu na wa mazan su bori cewa wai ka riga shi zuwa abuja sun zuka da riga zuwa abuja ake samun kuɗi wani zai ce ba shekarar ka ashirin a abuja na to ba san abin da Allah ne to ai ba su ba wannan misali to irin wannan wata in ka gane yadda take shi ke nan in ka yi wani za ka ce ma dan kwangila ne kamar da wannan shi ke nan sai ka je shopping center amma later the ministry of nobody na a ce an baka kwangila ta naira miliyan 250 sa sunan ka ai komai a sa ne sai ka ci hajiya Allah yanke mana hana duk wani gani yanzu ana jiran sai an dawo a zuwa a soma aiki to aikin kenan ba wata kila na Allah ka ne zarar da za a soma aiki na na je har gwamnatin ta kare wani kwamishina bai dawo ba an sa hannu akwai su da yawa amma ka ga wannan sai in ba ta yi boko ba wata tana gani za ta ce makarecin banza ka je na na kwanar ba tana gani za ta ce kawai kamar da mutane wata kuma shi ke nan da haka kai ka san da ba wace cewa mai daki shi ya san da yake masa yoyo ba ruwa na kaji sai kai wanda ta tashi ma kai ka biyo kuma ka samu kai shi kenan eh amma dai almuhimmu hira da zantuttuka tsakanin miji da mata da mata da miji babu karya shi wannan kuma wani lutsufi ne na musulunci saboda ai wata matan sai ga mata ƙarya kai ma namiji sai amma ƙarya eh kawai dai abin da za a kiyaye kada ya zama ƙaryar ya shafi mahalicin mu ai an gane ko ya shafi wata barna wanda dan adam Allah zai je Allah ya kora shi a'a abu dai na yau da kullum da yadda ya yake na rayuwa Allahu a'lam a'a banda budurwa wanda yawa budurwa makadeci ne na haram na banda budurwa ita ai ba matan kamar baka ji hadisin ya ce ba hadisin rajulu zauja ta huwa hadisin zauja mene mijinta za ka ya kira almar'atu zauji ha'a a zauji mar'atu da haka a fili yake wacce kowa ba matar ka bace a ba a yadda kai ƙarya ba hasali ma duk waɗanda suke ƙarya lokacin da suke neman aure bayan sun yi haram ba suna ja auren su matsala ne suna ja wa auren su matsala sai sun yi auren za ka gane ka ja kanka matsala hasali ma da ya fi kyau ka ɓoye abin da kake da shi in ya so ta zo ta yi ta mamaki misali ka ce ai in ni ina aure ki gaskiya ni talaka ne a agwagwa za mu zauna misali nake ko a kushi goro za mu zauna har aka yi aure in ka da ta da an daura aure kawai sai ka kawo ta aka kuro misali nake ai kaga ya fi burgewa ma na ya fi daɗi da kaje ka dinga kiran zartif sai an gama a gana ta kudawa cikin cikin gujigoro an kaga rige ba ne ai ka ga ai ba daɗi na nufin za ka ga abu ba kyau to gara ka yi wannan da kai karya gara ka ɓoye na san wanda ya ji neman aure shi da kai shi ke gaya mu duk lokacin da zai je wajen budurwar sai ya sa wasu kaya burburi haka kuma sai ya ajiye motarsa a can zai tafi da kafa haka ya ringa zuwa irin shi Allah bai hore ba yana da mota ta kai goma to ya ce a ai hakan na da amma haka ya dinga yi kuma tsakanin da Allah har aka yi aure da ta zo shi ne ta yi ta shan mamaki ta ya fi burgewa na ya fi ma tsari da kaje kai karya kuma a zo na sai a raina ka yi ba kyau karya na to kaga inda ya tsaya a nan to shi wannan magana da na karanta shine sai shi dauka mahamud al-masri sai sharhinta shine ce zan karanta mana wannan aje littafi ah shi ma kuma anan ya tsara ya tsaya da babu ko wannan tsaya kai inda ya tsaya yawa sai ya ce bayani ya gabata cewa ina gaba sai na karanta larabcin ba ko ko dai na karanta mu yace bayani ya gabata cewa ƙarya haramun ne kuma babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai musamman yi wa Allah ƙarya musamman yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya yace dan haka mun san wannan amma a nan mawallafin littafin sai ambata mana ƙarya wanda yake ya halarta idan ya zama akwai maslaha a ciki maslaha wanda take mai girma kuma akwai inda ma ƙaryar ta zama wajibi idan ya zama a yin ƙaryar akwai tunkuɗe wata cuta za a cutar da mutum sai ya zama in an yi ƙaryar za a tunkuɗe wannan cutar ko za a tunkuɗe zalunci da za a yi ya ce misali na tunkuɗe cuta ko zalunci shine ya zama wato azalimin yoni ya zo yana so ya kashe wani wanda bai komai ba da haka sai wannan mutumin sai ya buya a wajenka da haka kuma ka san inda yake sai wannan azalimi ya zo ya tambaye ka kaga wani to ya ce ya zama wajibi dole a kanka ka ce baka san shi ba baka gan shi ba baka san inda yake ba kuma alhali ka san inda yake kuma ka gan shi ka ce baya nan baka san inda yake ba yace irin wannan babu laifi a kansa yace kai wajibi ne ma ba ba magana wai sai ka ga dama kai haka ba dole kai haka shine abu kubudanka a wajen Allah don mai danka tserar da wanda za a cuta ko za a halakar da shi saboda mai ai tserar da wanda za a halakar wajibi ne haji misalin da ya bayar cewa in abin ma ya zama ba za a iya shi ba ya zama wajibi inda za a tserar da za a yi aiki na wajibi a ciki to kuma akwai ka'ida ta malamai da suke cewa ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abin da wajibi ba za a iya kaiwa ga wajibi da shi ba sai an yi shi to yin sa wajibi ne da haka kai ƙarya ya zama ne ku faɗa mana wajibi yawa ya zama wajibi a irin wannan matsayi to shi ne ya kawo bayanin da mala ya ce amma abin da ya fi in mutum zai iya shi ne ya tauriya ya faɗi magana wanda take gata nan a fili gaskiya ce amma yana nufin wani abu daban lafazinta kuma shi mutumin da ake gawa yana fahimta wani abu daban ya ce misali idan wannan azalimi ya ce ma wane ya kaga wane yana nan sai ka ce a'a baya nan baya nan kai kana nufin wani waje na musamman baya nan ai an gane kana nufin ka ce baya nan na kuma daga cikin an duba teburin nan baya nan na ka ce baya nan kaga kalmar baya nan shi yana tambayan ka watakila in ka ce da yana nan ko yana cikin gida amma kana nufin kai baya nan irin abin da najashi Allah ya ji kansa wannan magana ba shi ya kawo ba ni zan ba misali nake yi kusan lokacin da ya fankan nan ne tana damu amma ni ba damuwa ana sanyi sanyi ne koya ne a a ta daina zuwa nan ne kawai ba a kashe ba a kawai a biya mutane ni ne ba na so ai inda ba dole ba ne najashi najashi lokacin da mutanen su suka gane kamar mutumin nan anya bai zama musulmi ba kuwa suka za ta san masa inda sun gane ya zama musulmi suna son su cire shi abincin to sai ya samu alkur'ani garami kuma ga cross a ciki sai yana cikinsa da aka zo aka gama bayani ce haba ni da kwazani na imani da wannan ba yana taɓa alkur'ani da ke cikin rigarsa su kuma suna ɗauka cross ɗin da yake wuyarsa sai ana uminu bi haza sai wanda ya kalli wanda ya ce to magana ya tashi ai da mun dauka ka abin da amma shi alkur'ani yake tabawa daka ka kamar yadda aka ambata cewa Imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukakin sarki ya masa rahama wani mutum ya zo yana tambayar ɗaya daga cikin almajiransa cewa ina wani sai imamu ahmad ya ce baya nan sai yana nuna wani waje wato baya nan wato yana nufin shi ɗin baya nan kuma yana nunawa da hannunsa yana nufin baya nan eh ai an gane shi yana fahimtar baya nan gaba ɗaya ko yana baya nan kuma nan din da za a tona baya nan yawa kaga shine tauriya da yake fada yace haka nan idan ya zandan wani gyara ne wanda yake mai girma kaman ƙarya a wajen yaƙi idan akwai abin da za a yi na maslaha to lalle ya halatta a yi shine kamar abokan gaba su zo su turo ba ɗan leƙen asiri suna tambaya ku nawa ne yawan ku ku nawa ne to za ku iya faɗa kawai ka shaka ta sai ina ai mudin nan mu dubu arba'in ne bayan haka ma ko wasu dubu arba'in gobe za su taso na su ba ce jibo wasu dubu arba'in su biyo su shi kawo shi to kaga abu to kaga labarin da zai je ya kai abin babu ba daɗi da irin wannan ya halatta sai ce ma'anarsa don a jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaba haka nan yin ƙarya don gyara tsakani wato ya zama wani ya zo ya ambata maka cewa wani yana cin namanka ko yana zaginka cewa najiwa ne yana zaginka ko ya ce kaza a'a sai ka ce a'a kai baka ji wannan ba har abada babu laifi a zo a ce ma wani ya je dan gulma ya zai ce mu uku da ni da wane na ji wane yana zaginka yana so ya haɗa waje shi wani ya zai same ka ya ce da gaske wani yana zagi na zaka ce a kai muka sani ba ƙarshe wanda ya je zai annami manci shi zai ne shi zai ji kunya ai kun gane hakan saboda shi abin da ya je annami manci ne domin ka'ida duk wanda ya zagi wani baya nan annami manci ne ka je ka gaya masa saboda in yana sai zage shi ai ya san shi sai zo masu zagi ai kai za a zage sai zo na na zage ka kai abin da za ka yi wannan shi ne zagi amma wanda ya ji a ɓoye to baya son ka ji to kai ba wanda ya baka aikin ka ringa ɗauka kana zuwa kana gaya mutane an zage su wannan haɗa waje ne munafurci ne annabi manci ruwanka abin da yake wajibi a kanka a musulunci me yin zagin ka ce ka daina ba kyau kai wannan abin da kake annabi manci ne haramun ne ka bari shi ke nan ka san ina ka haka nan ƙarya ta uku shine hira tsakanin miji da matarsa da kuma tsakanin mata da mijinta wanda yake wanda yana sa ba a samu dankon zumunta to yanzu kai matarka in ka ce gaskiya za ku yi ta yi awa nawa za ku yi kuna hira minti biyar ko an ka gane ko mu zane a ce kuma kawai kai sadiku ko ka yi tunani su hirar mutu da rafin kuna hira na? to musulunci kuma yana ta a samu dankon zumunci tsakaninka da iyalinka saboda iyalinka a musulunci kawa take gare ka bayan da ake ɗauka ba kamar wani aikin ofis ka ga gida ya zama kamar wani ma'aikata na miji ya zo ya ɓata rai kowa kowa ya shiga taitayinsa wannan ba rayuwar gida ba ne a rayuwa ce wanda za a yi ta a sake su tunda a sake ne ko kawai za a ɗan shirga na misali za a ɗan misali shirya ƙarya na je ina so yau ku ci pizza kawai ni je na samu kantin arfe ai tun kunne gane ina da yi ne na ku gane da ake nufi na na to gobe kuma a tuna ma cewa ai karka manta eh yawa na e to har za a bude ai wata da za a bude shi eh yawa to shine yace misali mutum ya ce wa matarsa kai ke ɗin nan kina da tsada ka aijin duniya ba na san kowa kamar ki gaskiya ba na kuwa tayewa ne ya faɗi gaskiya ba wani karya yake na? eh amma yin hakan to kuma ba karya ba ne dan mata tana so a ce ba a san kowa sai ita eh to karka ce wai kai ba makareci bane na misali kai kawai gaskiya kake bada kawai ka baka tsoron ta wannan jahilci yawa shine dai ya bada ya bada misalai wanda za a yi ya ce ko da ƙarya yake yi don mai sai ya kwantar mata da hankali da ya sa ta samu nutsuwa to ya ce abu mafi muhimmanci shine ƙarya don a tserar da wani daga halaka ko a tsare shi ko a tsare dukiyarsa ko kuma a yi ƙarya ya halatta don mai don a samu wata maslaha da da haka yana daga cikin da tauriya ko babu tauriya a yi ƙarya ta hanyar tauriya watakila kun ji labarin wani malami da yake ba da labarin wata wani malami da suka yi karatu da shi shi yasa wato karatu ne amma mutane su su kula ka taimaka wa iyalinka sai ita ma ta taimaka maka ina da ka zauna da ita lafiya ka tausaya mata ita ba ta tausaya maka ka mata abin da in kare su za ta ji daɗi ta yi ta ma addu'a har kai ma ta yi ma abin da in ta rasu ma za ka yi ta mata addu'a wannan shi ne manufar na musulunci shi wacce malami yana ba da wani ɗan wata kasa ne sun yi karatu a waje ya ce an masa rasuwa suka je gaishe shi akan matarsa da ta rasu shi ne sai yana suka zargan shi yana ta kuka ta ji ba kawai sai ya fashe da dariya baka san kuka ba sauran shi a yana san ba kyau wai idan lokacin da ya tuna cewa in yayi kuka za a mata azaba shi ne sai ya fashe da kuka wai ya ce ya karanta cewa almayyutu yu'azzabu bi wuka'i ahli alayhi mamaci ana masa azaba da kukan iyalinsa to shine kawai sai ya fashe da kuka wasu yake a yi mata azaba ya ce kuma yi dariyar da daɗi yake yi samu kaga wannan ina musulmi na zai yi rayuwa irin wannan kaga ba ba ba shi yasa maganar ko namiji ta musguna wa matarsa ko matar ta musguna wa miji abin ba kyau eh kowanne dole ya ji tsoron Allah da a samu flexibility da bature da ba kuntatawa eh ba wannan ko ba yana nufin a yi ta sabon Allah ba a'a a dai zauna cikin a ciza a busa ciza a busa a ciza haka ne ha Allah ya kawo ƙarshen rabuwa da haka yin ƙarya ta hanyar tauriya ya halatta a wata rana tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya da wani mayafi sai wani mutum ya ce masa wato daga daga daga ina kake daga daga ina kake sai yace daga ruwa wato yayi tauriya bai san ya faɗi daga ina yake shine sai ya mai da tauriya sai wanda yayi tambaya ya dauka akwai wata kabila ce da ake kiranta haka to shi ma tauriya ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi ya ce masa daga ruwa ne Allah ya halice shi da haka sai ya kai ga abin da yake so ta ɓoye wato manufar abin da kuma ya faɗi gaskiya haka nan an ruwaito sayyidina abubakar lokacin da suka za su yi hijira kusan tare suka yi hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hanya laraba in sun gan shi tare da manzo Allah ba san manzon Allah ko baya san a gane manzo Allah dan akwai masu bin shi za su suna neman shi da haka in amma sun za Abubakar da haka sai su tambaya Abubakar ce wanda wane ne kuke tare da shi sai ya ce haza ya hadidis sabil wanda yana shirye da ni hanya ne wato ni ban san hanyar tafiya ba yana shiryar da ni sai suka ɗauka akwai daban dalil a tsarin rayuwar laraba kusan da yadda tafiya take ba yanzu da yake an san hanya da sabo da wannan in baka san gari ba sai ka ɗau hayan wanda ya san gari sai ya kai ka sai ka biya shi kamar yadda ake hayan mota da haka sai sai yake cewa haza ya hadisi sabi sai suna ɗauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna hanya ne kuma shi yana nufin yana shirin da shi hanyar zuwa aljanna kaji kaji abin da ake nufi da maganar tauriya da haka kaga abin da ya faɗa gaskiya ne amma kuma ya yi tauriya kuma tauriya gashi nan ta samu waje ibrahimu naka'i allah ya masa rahama idan aka zo neman shi a gida wanda baya son ya same shi wato alhalin yana gida sai ya ce wa yarinyar gidan wato mai aikin gidan ya ce masa ka neme shi a masallaci kan gane hausa an zo wani na gida sai ya ce ki ce ya neme shi ya neme ni a masallaci ai ka gani magana ka ga bai ce baya nan ba amma idan ka zo gidan mutum aka ce wani na nan aka ce neme shi a masallaci me za ka fahimta yana masallaci alhali yana gida sauriya ne wani a da ka a masallaci ka ce wani abu ne me ka ce ai ba kai gariya ba ko kuma ya yi ta ya ce da ce baya nan ba ka ce a ce boyo ne cewa ya rage ka ce masa ya yi tafiya shi da sai ya ce to wace zai da ya ce bari zai na tambaye shi shi ne ya koma gida ya tambaye shi wace zai dawo wanda ya haka nan imamu sha'abi idan wani ya nemi shi a gida ko wai shi ma bai sai ya gaishi to sai ya zana zane a cikin gidan sai ya sa yatsansa a ciki sai ya ce wa ɗan aikan in ka je ka ce masa baya nan baya nan da baya nan kan kai da ka zo mai za ka fahimta baya gida shi kuma yana nufin inda ya zana nan baya ciki baya nan eh imamu bukari ya yi babi guda a cikin sahihul bukari ya sa masa unwan cewa al-ma'aridu mamduhatun anil kadhib wato wuraren da aka yadda ai ƙarya yana da cikin sahihul bukari a cikin abin da ya kawo a ciki akwai hadisin anas wanda yake cewa wato dan abi dalha radiyallahu anhu ya rasu lokacin da ya dawo gidan kuna labarin ummu sulaim ɗanta ya tafi ya bar ɗansu bai da lafiya da haka da ya dawo gidan da ya tambayi yaya jikin yaro kaifar gulam sai ta ce hada atlam su hutu ya samu nutsuwa yanzu hankalin shi ya kwanta wanda zai wuce kan hankalin shi ya kwanta na ta ce masa hankalin yaro ya kwanta eh ta ce kan na mata ma ya samu hutu shi sai ya dauka ya warke ne don wanda ya karanta ruwa har ta kamar abinci ya ci har ma ya yi kwanta to amma shi tana nufin ya gyara don gagashi take tambayarsa yanzu kai shi abu lana ta ce idan mutane suka kawo ma ajiyar kaya da shi ka ajiye musu sai kuma wata rana suka zo suna so ka ba su kayan su sai a ba su kayan su ba zai yashi ta shi ne ta gaba ta ce to allah da ya ba mu wane na ya karba abinsa kaga sabani yanzu matan yanzu da ihu da zane ne za ka yi ta ji mutum a masa da suwa ta ihu ya yi ta fushi karisa da waye ke fushi na ta ɓatin rai ta maganganu kamar zai zagi Allah wannan ba ke ba halin musulmi ba ne to ba tun da aka zo duniya ba dole a barta ba ba yadda aka iya aka maganar kawai ba daɗi ne mutuwa kowa san ba daɗi kuma ba ma san mu mutu amma sai ka mutu sai na mutu na shi ne kawai da haka sai mutum yayi ba laifi hawaye ba laifi zubar da hawaye wanda musulunci bai hana ba amma dai ba kyau mutum ta surutu ta magana eh bare ma abin da ake yi na kwaikwayon arna yanzu kalmar nan ta waji ba kyau ka faɗa wannan abin za ka gane kuranka wayu to wa kake tambaya wanda yake dama suna ma kiran Allah Allah ba suke tambaya kaga tsabar tsabarar rashin hankali ne wa ubangiji mala'ika idan ya zo ya ɗauran mutum ba mala'ikun da suka yi aikin ba mala'ikan mutuwa tafi su suna nan suna zaune a gida suna kallon duk abin da ake har ma suna wa mutane magana amma ba sa ji sai mutum ya gama hauka su ce ya duba zai kai ma ranar talata muna nan tafiya da kai da kai da sai kai ta hayaniya na misali kai ma ran kaza eh sauran kaza sauran ka kaza kai ma sauran kowa sun ba maganin mutum ya nutsu kaga da mutum zai ji wannan bayani da ya da ya nutsu Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa a cikin wato iya bujiro da abubuwa wato irin waɗannan kalmomi na tauriya akwai abin da zai isi mutum ba sai ya yi ƙarya ba na nufin ya yi tauriya wato amma duka waɗannan idan akwai buƙatuwa ne amma idan babu bukata kawai mutum ya faɗi gaskiya don mai ba dalili da zai karya ƙarshe sai ya kawo wasu baitoci wanda suke cewa wani malami ke ta iza malmar wa akada akada hu talafin fabi'uhu walau bi karfin ramadi salamatu sadiri wasu duku minhu وكتمان السرائر في الفؤاد سيتي فاللهم ارزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والاحوال yace idan mutum ɗabi'u guda uku suka kuce masa bai da su yace to ka sai da shi ko da da toka ne wato bai da wani kima na farko shine ya zama wato salamatu sanin da za a ce sakakkiyar zuciya zuciya mai kyau zuciya da ba ta da hikilu ba ta da hanzada ba ta da da da damuwa yawa zuciya mai tsoron Allah da ita ce mai salama to idan mutum ya rasa wannan sa'annan idan ya rasa gaskiya a wajen magana sa'annan idan ya rasa iya rike sirri shi ba ya rike sirri duk shi kawai to wannan idan mutum ya ce da zarar ya rasa wannan to shi kenan magana ta kare ya zama bai da wani kima sai addu'a ya ce ya ubangiji muna roƙonka ka azurta mu da gaskiya wajen magana da wajen aiki da wajen halayen alhamdulillah ba ku ce takwas ta wuce ba shi za a ba ka sos ɗin sai ka ba shi misal na'am da yake shi sakarai ne mai yarda da sai dai mata wa'azi ba a sa a ringa wasa da rantsuwa na ba a sa a ringa wasa da rantsuwa rantsuwa ai shi in ba gaba alkali ba mai kai ma mutum rantsuwa shi gaba ɗaya ba a rayuwar mutum ya zama yana rantsuwa ai ba kyau ba a rantsuwa in ba gaba alkali ba ana son mutum tsaron shi da rantsuwa na ka ce a ina a ba na na ai wannan ƙarya ce tare ai ba ba na na a yi ba mu karanta ba na nan mu ko na yawa ne ne ne a masallaci ta yawa gobe ko jibin ya zo zai ganka a masallaci in ka je yau ko an jima yawa ya eh to ai shi ne dai shi waɗannan abubuwan wato yadda ka ji kalmar da na faɗa na mai ɗaki biyu shi ya san yadda yake masa yoyo eh to shi ne duk yadda ɗan adam zai yi su yara dama ba a duk abin da zai sa koyi ƙarya ba a kusa da shi yawa za a koya musu gaskiya don ana son su tashi da gaskiya amma su ma sun girma za a koya musu tauriya a dauriyar karatu ne ba wai ba wai kage ba eh da haka mutum sai ya yi ya ciza ya busa yawa shi ne kawai na zali eh kuma daga zane ya taso a daga nan yake misali ba kamar misali misali mutum misali ka taso daga Jos sai tsare ka a wajen gwawar a ce daga ina kake sai ka ce daga yayya tana nufin kai kuma daga yayya ka biyo shi kuma yana nufin daga yayya ka taso idan akwai bukatuwa ku gane abun fashe yasa nake ta yi na yi mana gwari-gwari idan akwai bukatuwa na yin haka wataƙila idan ka faɗi inda ka fi son zai zama damuwa kaga ai tauriya ne kuma tabbas daga gwaba amma ba daga nan ba abin da kai a ayayya shi ne kawai to wallahi shi ya sani wasu abin da yasa shi ya sani ka sa a musulunci akwai abin da ake kiran shi larura to larura kuma kamar da malamai suka ce addaruwa su kaddaru bi kadariha to kai da kai tsakaninka da mahalicinka nan ne za a yi bayanin larura in ta kai larura akwai wanda tabbas in yayi bai faɗi karin yayi za a cuce shi za a na zai zama ya yi hasara misali in ya faɗa aiki yana ciki amma dai kada mutum ya zama yana nufin ƙarya kawai mutum ya zama makareci amma ya za akwai ai baka ji ba wannan ba dan za a rasa rai bane aka ce da wannan ba dan za a rasa dukiya ba ma aka ce an yadda don sanin da za a yi asarar dukiya da asarar rayuka shi ne aka yadda a yi da aka ya danganta in kuma ba asarar bane kai kuma ka je kai karya misali shi yasa da ce kai tsakaninka da mahalicinka da kuma me yasa kake faɗi ala ala sallu ala nabi kari na musulmi ala Allah ba shi lafiya akwai wani ba Allah da yake asibiti bai da lafiya yana bukatar addu'a Allah ba shi lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin akwai wani da ya shi kuma Allah ya kai shi Allah ya sa ya huta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim قال الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين